السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدوما متيو عيتني أكن وجبت النما حلال da kuma cin halal da shan halal Allah ka azurta mu da halal a wannan rayuwa ta tamu ta duniya godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne ko badadayin Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasiti da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ni tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah neman halal da cin halal yakan sa ɗan adam Allah maɗaukacin sarki ya raba shi daga shiga musibu yana sa ɗan adam Allah ya kautar da bala'ai da suke fuskantar mutane yana tunkuɗe musifa akan dukiya da 'ya'yaye da ayyuka da gidaje kirdadan neman halal da kuma nisantan haram da abubuwan da suke nan tsakanin haram da halal yana daga cikin babban aikin mumini a cikin wannan rayuwa wanda dole mumini ya ringa duba me yake samu a ina yake samu me yake ci halal ne ko haram me yake sha haram ce ko halal ma'anar cin halal da kuma lura da abin da ɗan adam zai sanya a bakinsa lalle ba'anarsa shi ne ɗan adam ya ci abin da Allah maɗaukakin sarki ya halarta masa ya sha abin da Allah maɗaukakin sarki ya halarta masa sa'annan ya nemi dukiya dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya halarta masa saboda neman halal da ƙoƙarin samun abin da za a ci na halal da abin da za a sha al'amari ne wajibi akan kowane musulmi dole ne akan kowane musulmi ya tsaya tsayin daka ya nemi halal ya ci halal kuma ya sha halal saboda me ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wani bawa da diga diginsa za su daga daga gaban Allah madaukakin sarki sai an yi masa tambaya guda hudu cikin tambayoyin da za a yi mana akwai cewa ina ka samo kuɗi sa'annan ta yaya ka kashe ta ina ka samo su halal ne ko haram ta yaya ka kashe ta wajen haram ka kashe ko ta wajen halal wannan tambayoyi haka za a wa kowane musulmi Allah ka ba mu ikon amsawa da haka ya zama wajibi akan kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya nemi halal sa'annan in zai kashe ya kashe ta hanyar halal don me dan yayi bi umarnin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yana cewa ya ku mutane ku ci daga abinda muka fitar muku daga ƙasa halal wanda yake daddada kada ku bi wato hanyoyin shedan saboda shi shedan wato abokin gaban ku ne a bayyane sana Allah madaukakin sarki a cikin suratul nahl yake cewa ku ci daga abin da muka azurta ku halal mai daɗi sa'annan ku gode wa ni'imar Allah in har shi kuke bautawa. Ma'anar cewa mu ci halal shi ne kada abin da muke samu ya zama na haramun ne kamar riba ko kuma wato cuta ko yaudara ko sata ko rashawa shi yasa ma kaji ana kiran duk abin da yake ba waɗannan ba halal dan ya zama dan adam zai ci su hankali kwance babu wani hatsari a cikin su abin da yasa aka ce lalle mu ci dada dan abubuwa kuma saboda musulunci ya hana mu kada mu ci abubuwa waɗanda suke masu cutarwa kamar mataccen abu ko sai da giya ko sai da taba ko sai da wani abun maye da abin da ya kama da su waɗannan duka dukiyoyin da aka samu a ciki haramun ne Allah ka tsare mu da haka cin halal da neman halal ya zama dole akan mumini kuma nisancin haram ya zama dole akan mu mu nisance shi kada mu ci abin da yake halal ne kada mu bi hanya ta neman abin da yake haram saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah madaukakin sarki mai tsarki ne ta annan bai karban komai sai abu mai tsarki ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da yake nuna lalle wajibi mu tashi mu nemi halal mu ci halal Allah madaukakin sarki ya daidaita tsakanin mafi darajan wato halitta daga cikin halittar sune manzanni da kuma bayinsa muminai wajen cewa kowannen mu ya ci halal kuma kowannen mu ya nisanci haram Allah madaukakin sarki a cikin suratul mu'minun yake cewa ya ku taron manzanni ku ci daga daɗaɗen abin da muka halarta muku sannan ku yi aiki na gari Allah ya ce ni ina sane da duk abin da kuke aikata yana daga cikin babban abin da saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bayan an aiko shi ne ya tabbatar da shi a bayan ƙasa cewa muna cin halal muna kuma neman halal Allah madaukakin sarki a cikin suratul a'raf yana cewa kuma waɗanda suke bin manzo wanda yake annabi kuma ba ummiye wanda suke samunsa a cikin littafin su rubutacce a taura da linjila yana umarta su da kyakkyawa yana hana su ga aikata barin aikata mummuna sannan yana halatta musu daɗaɗen abubuwa yana haramta musu abubuwa da ba su da kyau sannan yana ɗauke nauyi nauye-nauye da ke kansu da kuma marerai da suke kansu da haka waɗanda suka yi imani da Allah suka ƙarfafi wannan annabi suka taimake shi suka bi hasken da Allah ya saukar tare da shi Allah ya ce waɗannan su ne masu rabauta Allah ka samu a ciki sa'ana Allah madaukakin sarki a cikin suratul ma'ida yake cewa suna tambayar ka me aka halarta musu ka ce an halarta muku dukkan dadadan abubuwa sa'annan Allah madaukakin sarki ya zaburar da mu akan lalle mu tashi mu nemi arziki na halal Allah madaukakin sarki a cikin suratul mulk yana cewa kuma shine wanda ya sanya muku ƙasa wato ya sauƙaƙe musu ku ita ku yi tafiya a, a sansanin ƙasa ku ci daga cikin arzikinsa sa'annan tashin nan yana wajen sa ne sa'annan Allah ya nutsar da mu da cewa lalle neman arziki na halal shi ya ɗauki nauyi in mun nema zai bamu babu wani zamani da halal ba a samunta jama'a daga nan har tashin alkiyama maganar cewa wai abu ya rikice ba abin da ya rikice kai ya rikicewa mala'ikun Allah suna nan komai yana nan rekod lafiya lau ba abin da ya rikice lahira tana nan za a tashi kiyama ba abin da ya rikice da haka in ka yarda cewa wai abubuwa sun rikice bari ko me ka samu ka yayi ma to zaka gane kuranka Allah ya kiyaye ba abin da ya rikice Allah madaukakin sarki abin da ya tsara duniya za ta tafi tana nan tana tafiya daidai komai yana nan wannan abin da kaga kwama ta da ke faruwa a ƙarshen duniya dama an gaya mana haka za a yi wallahi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yanda za a yi kuma gashi nan ana yi wannan ma yana tabbatar ma da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah madaukakin sarki ya lutsar da mu cewa shi zai ba mu arziki wanda yake na halal sa'annan Allah madaukakin sarki yake cewa arzikinku daga sama yake zuwa kuma da abin da aka muku alkawari sai Allah ya yi rantsuwa yace ina rantsuwa da ubangijin sammai da ƙasa abin da ake gaya muku na arzikinku na nan kuma za a ba ku gaskiya ne kamar yadda kuke furta magana sa'annan Allah madaukakin sarki yace babu wata dabba da take bayan ƙasa ba sai arzikinta yana hannun Allah kuma Allah madaukakin sarki ya san matabbatarta sa'annan yana sane da ma'azurtarta duka wannan yana nan a littafi a bayyane sa'annan Allah madaukakin sarki ce da yawa daga cikin wato masu dudduke a bayan ƙasa ba su dauke da arzikin su Allah ne yake azurta su kuma shine mai ji mai gani da haka yanda kaga Allah yana azurta su haka zai azurta ka kuma Allah madaukaki sarki ba wani lokaci da yake masa wahala babu wani lokaci mai wahala a wajen Allah jama'a kowane lokaci mai sauki ne Allah shine mai baka abu a inda babu abu in ya ga dama da haka imani ake nema da kuma tashi tsaye ayi abin da ya dace ayi ya ku bayan Allah akwai riba idan mutum ya dage yana cin halal a cikin rayuwarsa na farko riba da zai yabi umarnin Allah babbar riba da ya samu kenan saboda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul baqara yace ya ku mutane ku ci daga abin da muka fitar muku a bayan kasa wato halal wanda yake da dada kada ku bi hanyoyin shedan saboda shedan fa abokin gaban ku ne mabayyani sannan Allah madaukakin sarki yace ku ci daga dadadan abubuwa wanda muka azurta ku sannan ku gode wa Allah in har shi kuke bautawa da haka kai kawo wajen neman halal da cin abin da yake halal yana daga cikin mafi girman ibada yana daga cikin mafi girman ibada yazo a cikin sahihul bukhari hadithul miqdad dan ma'ad karab yadda Allah su kara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda ya ci abinci mafi alheri kamar mutum ya ci abinci daga aikin hannunsa da ya yi kuɗi da ya je aiki ya samu sana'a da ya yi noma da ya yi kiwo da ya yi duk abin da ake yi to babu alheri kamar mutum ya ci abinci da wannan kuɗi sa'annan annabin Allah annabi Daud yana cin abinci ne daga wato sana'ar da yayi da hannunsa an ruwaito annabi Isa alaihi salam wata rana ya ga wani mutum ya tambaye shi kai aiki me kake yi yace ai ni bana komai sai bautan Allah ni kullun na masallaci bana komai sai bautan Allah sai annabi Isa ya tambaye shi yace to wa yake baka abinci sai yace masa a dan uwana ne dan uwana shi yake bani abinci sai ce ina dan uwan naka yake yace yana ta yana gona yana ta aikin gona sai annabi Isa ya ce masa to dan uwanka ya fi ka bautan Allah wato wanda yake gona shi ya fi ka bautan Allah kuma ya fi ka kusa da Allah da yake neman abin da zai ci dan haka neman halal da neman abin da za a ci na halal yana daga cikin abubuwa da suke sa dan adam ya samu lada mai yawa a cikin wannan rayuwa an samu hadisi daga ibnu abbas yadda Allah su ƙara tabbata a gare su yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya kai maraice ya gaji yazo ya kwanta a gidan shi ya gaji saboda neman halal to zai waye gari Allah ya mar gafara wannan gajiya da kake yi na kasuwa da wannan gajiya da kake yi na noma da wannan gajiya da kake na aiki ko ma wani iri da in dai halal ne to ka sani washe gari Allah ya nema gafara saboda wannan gajiya da ka kwana da ita wannan hadisi ne na Imam Abi Shayba da kuma Imam Dabrani sannan an samu hadisi daga Ka'ab bin Ujza yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yake cewa wata rana wani mutum karfafa sahabbai na zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai wani mutum ya zo wuciya zai tafi nema sahabbai suka kalle suka gaishi karfafa gashi yana da lafiya sai sahabbai suka ce kai wannan mutumin wannan lafiya tashi da wannan sammako da wannan kwazo nashi ina ma a ce saboda Allah yake yi abubuwan da yake wato aikin Allah zai tafi sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu idan wannan mutumin da kwa gani zai tafi nema zai je neman abinci ne don ya ciyar da ƴaƴansa ƙanana to shi ma saboda Allah ya fita idan kuma ya fita nema ne dan yana da iyaye tsofaffi zai na so ya ba su abinci shi ma saboda Allah ya fita idan kuma ya fita nema ne dan ya tsare mutuncin kansa ya zama ba sai ya roki kowa ba shi ma saboda Allah ya fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kawai ya fita saboda riya saboda alfahari to shine ya fita ta hanyar shedan wannan hadisi ne na Imam Dabrani wasu daga cikin shashin magabata suke cewa cikin zunubai da muke aikatawa akwai zunuban da ba abin da yake sa Allah ya yafe su face wato neman abinci gajiya da ake yi wajen ci da iyali da neman yadda za a biya wa yara kudin makaranta da sauransu da haka ku yi kokari wajen neman halal Allah madaukakin sarki wanda yake shi kadai shine mai azurtawa kuma yana ya- azurta wanda ya so ba tare da wani dalili ba Allah ka azurta mu ya ku ban Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani neman halal da cin abin da yake halal yana daga cikin abin da ke gyara zuciya gyaruwar zuciya bai kasancewa sai da cin halal halal da kuma shan halal shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa gabobin jikinmu gabobin jikinmu suna gyaruwa ne idan zuciyarmu ta gyaru ita kuma zuciya ba ta gyaruwa sai ana cin halal sai ana shan halal ya zo cikin sahih bukhari da muslim hadisin umar dan bashir yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi halal fa a bayyane yake kuma haram ma a bayyane yake sai ce amma tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa masu rikitarwa da yawa daga cikin mutane ba su san su ba da haka wanda ya ji tsoron wato shubuha abin da yake bai gane ba wannan abin halal ne haram ya kauce masa to wannan mutum ya kubuta da mutuncinsa ya kubuta da addininsa wanda ya fada kuma cikin shubuha to lalle ya fada cikin haram kamar mai kiwo ne wanda yake kiwo a bakin shinge to lalle wata nan dabbobinsa za su fada wannan shirge sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku saurara ku ji lalle kowane sarki yana da shinge wanda yayi baya so a ketara kowane sarki yana da shinge wanda baya so a ketara sai ya ce to shingen Allah shine abubuwan da ya haramta Allah bai san a saba masa yace kuma ku saurara ku ji a cikin dan adam akwai wata tsoka idan ta yi kyau to dan adam jikinsa duk yayi kyau idan ta ɓaci jikinsa duk ya ɓaci ya ce wannan tsoka ku saurara ku ji ita ce zuciya Allah ka gyara zukatanmu ibn hajar Allah ya masa rahama ya ce a cikin wannan hadisi akwai faɗakarwa akan girman zuciya da a kula da ita da faɗakarwa ce a yi mu gyara zukatanmu da kuma nuni akan cewa cin halal yana cikin abubuwa da suke gyara zuciya ya ku bayan Allah neman halal da cin abin da yake halal da da kan abin da yake halal yana daga cikin abin da ya sa ɗan adam yake samun rayuwa mai aminci rayuwa mai nutsuwa yakan samu duniya yakan samu nasara a nan duniya da kuma lahira akwai hadisin abdullahi dan am yadda Allah su ƙara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace akwai abubuwa guda hudu in mutum ya same su to ko me ya rasa a duniya bai da matsala abubuwa guda hudu na farko kiyaye amana Allah ya ba mutum tsara amana to ya samu daya na biyu gaskiyar zance in Allah ya ba mutum faɗin gaskiya to ya samu na biyu na uku kyakkyawar ɗabi'a in Allah ya ba mutum kyakkyawar ɗabi'a wannan ya samu na uku na hudu shine ya ringa cin halal to wanda ya samu wannan duk abin da bai samu ba a duniya bai da matsala wannan ma hadisi ne na Imam Ahmad Huzaifatul Marashi Allah ya masa rahama yake cewa abubuwan da suka tara alheri a cikin harafi guda biyu suke wato Allah ya sa mutum ya ringa cin halal sa'annan in mutum zai aiki ya ringa aiki don Allah ya gama hayewa mutum ya ci halal sa'annan ya ringa abin da zai yi don Allah da haka neman halal yana daga cikin abin da yakan sa dan adam ya samu wadatar zuci kuma wadatar zuci ita ce wadata ya ku bayan Allah ya zo cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abi hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadata ba wai yawan kayan duniya bane yace wadata ita ce wadatar zuciya ita ce wadata me wani hadisi yake nufi yana nufin hakikanin wadata shine bawa ya yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi ko kadan ko me yawa ya yarda da shi duk abin da Allah ya raba masa ya dare shi ya nutsu da shi to zai samu rayuwa wadda take nitsatsiya rayuwa ta kwanciyar hankali zuciyarsa za ta samu nutsuwa sannan zai sani cewa duk abin da Allah ya zana masa zai samu abin da Allah ya hana shi ba zai samu ba ba abin da zai sa ya samu abin da Allah bai rubuta masa ba duk kokarinsa bakar dan Abdullahi al-Muzni Allah ya masa rahama yake cewa wato ya ishe ka a wannan rayuwar duniya Allah ya baka wadatar zuciya kan abin da ya baka abin da ya baka ka ji ka wadatu da shi yace ko da cikin tabin hannu ne na dabino ko da kurban abin nan ne na ruwa ko da abinci ne dan kadan yace saboda duniyar nan duk lokacin da aka ƙara buɗa maka ita to shikenan wahalarka ta ƙaru na ƙara faɗa kana yawan samun kuɗi kana ƙara shiga wahala na shi na abin da ya faɗa da ka san me kake nema wannan haka yake duk lokacin da aka ƙara buɗa ma duniya to wahala ka za ta ƙaru shi yasa kaga a duniyan nan mai miliyan ɗaya bai huta ba mai miliyan goma bai huta ba mai miliyan ɗari bai huta ba mai biliyan bai huta ba mai biliyan ɗari bai huta ba mai keke bai huta ba mai mashin bai huta ba mai mota bai huta ba mai jirgin sama bai huta ba kowa bai huta ba saboda Allah ya ce ya halarci duniya ne gidan jarrabawa kowa a cikin ta yake shi yasa in Allah ya taimaki mutum ɗan abin da ya baka kai aiki da shi ka yarda da shi sai ka huta Allah ka ba mu wadatar zuci da haka yarda da abin da Allah ya rubuta wa mutum yana sa Allah ya sanya albarka kan abin da ya bashi mutum ya tashi ya nemi arziki na halal wannan shine abin da ake nema a wajen shi kuma mai asartawa shine Allah ya zo cikin hadisi Allah madaukake sarki yana jarraba bawa abin da ya bashi in ya yarda da shi shikenan sai ya samu yarda Allah Allah sai sanya albarka akan abin kuma Allah ya fadada masa abin ya yalwata masa in ya ki yarda kuma sai Allah ya cir albarka a cikin abin da ya bashi komai yawansa ya ku bayan Allah neman halal da cin halal yana cikin abin da yake sa ƴaƴan mutane su zama sun daidaita ya zama su ƴaƴan mutum sun samu sun samu daidaituwa sun samu nutsuwa a cikin wannan rayuwa yana daga cikin abubuwa da ake son dan adam ya dage ya ringa cin halal don me yana sa Allah madaukakin sarki ya gyara tarbiyyar ƴaƴansa yana sa in yayi addu'a Allah ya amsa yana sa Allah ya karɓi ayyuka ya zo cikin alheri ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa na rantse muku da wanda raina ke hannunsa wanda yake shine Allah yace bawa yana jefa loma guda a bakinsa ta haram sai yayi kwana 40 Allah bai karbi ibadarsa ba kuma duk bawan da ya bari naman jikinsa ya tsira da haram ko da riba to wuta ce ta fi dacewa da ƙona wannan naman Allah ka tsire ibn abbas yake cewa Allah bai karban aikin mutumin da yake cikin sa akwai haram Allah ka kiyaye wani mutum ya zo ya tambaye imamu sufyan sauri ya zo ya ce tambaye sa menene falalar tsayawa a sahun gaba sai imamu sauri ya ce masa ka je ka duba abin da kake ci ka je ka duba abincinka shin halal ne ko haram idan ne na halal ne sai karka damu ko tsawon tsawon baya ma ka ringa tsayawa ko kai ne la a sahun baya karka damu in dai halal kake ci kenan me yake gaya masa ko kai ne liman na eh shi ne ma'anar maganan kar ko kai ne liman in kuma haram kake ci to akwai matsala Allah ka tsare mu da haka ya masa haka ne don ganin yadda ya ɗauki kaman wannan abin ba wani abu ba sai ya nuna masa girman lalle ɗan adam ya dage ya dinga cin halal ya ku bayan Allah lalle nema halal da cin halal yana daga cikin sanadiyya na shiga aljanna Allah ka samu a ciki yana zamowa sanadiyya na Allah ya tsere da mutum daga shiga wuta an samu hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda duk ya ci wato halal sa'an yi aiki da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an makotarsa suka aminta da sharinsa to zai shiga aljanna waɗannan ayyuka guda uku in mutum ya kiyaye su har wani sahabi ya ce ya rasulullah ai masu wannan aiki suna da yawa sai manzo Allah ya ce mishi ai bayana ma za a samu masu yi da yawa Allah ka samu a ciki ya ku bayan Allah neman halal wato cin neman haram kuma yana da cin sanadiyar da dan adam yake shiga cikin azaba a lahira Allah ya tsare mu ya zo cikin sahihul bukhari hadisin khawlatul ansariya ya dala su kara tabbata a gare ta ce naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akwai wasu mutane waɗanda suke wato kutsawa suke yin bundun bundun a cikin dukiyar Allah wato ba tare da haƙi ba bi ma'ana su suna nan ba ruwansu da halal ko me suka samu za su dumbuza in tata ne in aiki ne in ina ne in kasuwa ne su yi cuta in aikin gwamnati ne su kaci kudin gwamnati in ina ne in mu'amala ne da su da wani su cuce shi haka nan su rayuwarsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to su sani suna da wuta ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu akwai hadisin Ka'ab bin Ujza yadda Allah ya kara tabbata a gare ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani nama da zai tsiro daga haram face wuta ita tafi dacewa da shi wannan hadisi ne na Imam Tirmidhi da haka ya zama wajibi akan mu a matsayin mu na musulmi mu tuba zuwa ga Allah mu nemi gafara Allah mu ji tsoron Allah mu dogara ga Allah mu tsaya mu bauta wa Allah madaukakin sarki sannan mu tada zumuncin mu sannan mu yi kokari abinda Allah ya bamu na dukiya mu ciyar da shi ta hanyar Allah mu ringa yin sadaka mu ringa wa talakawa sadaka muna ba masu rauni muna wa mabukatun idan mun samu dama mu ringa zuwa haji da umra mu ƙara nanata su duka waɗannan yana da cikin abubuwan da yake sa Allah ya ƙara mutum arziki na halal kuma kada mu manta da addu'a saboda shi ne wato jagora na ibada Allah maɗaukaki sarki ka azurta mu da halal Allah ka tsare mu da cin halal haram Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويعزم له يوم القيامه اجرا عباد الله ان كسب الحلال والمنعم الحلال تدفع النقم وتصرف البلاء عن الأنفس والأموال والأولاد والأعمال والديار وإن تهري أكل الحلال والبعد عن الحرام والمشتبهات من أعظم الخصال التي يتحلى بها المؤمن ومعنى الأكل الحلال هو أن يتحرى العبد في ملعبه ومشربه الطيبات التي أباها الله له فلا يأكل ويشرب إلا مما أهله الله تعالى وأن يكون كسب المؤمن حلالا فإن نلب الحرام فإن نلب الحلال وتحريه أمر واجب وحكم لازم فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فكان حقا على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الطيبة من الكسب من الكسب ليأكل حلالا ويبقى في حلال امتثالا لأمر الكبير المتعال قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وقوله حلالا أي ليس مكتسبا بطريق محرم كالربا والغش والسرقة والرشوة وسمي الحلال حلالا من خلال عقدة الخطر عنه وقوله طيبا أي ليس بخبيث في ذاته كالميتة والخمر والدخان وغيرهما من أنواع الخبائث فالمنعم والكسب الحلال الطيب لا بد أن يكون طيبا في ذاته أي ليس محرما ويكون طيبا في كسبه أي بطريق حلال ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا عباد الله إن مما يبين ضرورة أهمية كسب الحلال وأكل الحلال أن الله تعالى سوى بين صفوة الخلق من المرسلين وعباده المؤمنين في وجيب الأكل من الحلال واجتناب الحرام فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وكان من معامل بعث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقرير هذا الأمر قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تعالى يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وأثنى سبحانه وتعالى على البحث عن الرزق الحلال الطيب قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ونمعنا سبحانه وتعالى أن الرزق الحلال الطيب مضمون قد تكفل به جل في أولى قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورا في السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تكذبون وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال جل بكائن عليما وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم عباد الله هناك ثمرات لكسب الحلال وأكله منها مثال لأمر الله تعالى وقد قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال جل من قائل عليما يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وسعي في إظهار الكسب الحلال ودين المدعم من أجل العبادات وأشرفها ففي صحيح البخاري عن المقداد بن معد الكرم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وروي عن عيسى عليه السلام أنه رأى رجلا فقال ما تصنع قال أتعبد قال وما ومن يؤولك قال أخي قال وأين أخوك قال في مزرعة قال أخوك أعبد لله منك وسعوا وسعوا في سهر الكثير الحلال وإن المدعى من أسباب الحصول على العدل العظيم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفور الله رواه ابن أبي شيبة والدبراني وعن كعب بن عجلة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاته ما أعجبهم فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خرج يسعى على ولده سجارا فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعيبها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان رواه الدبراني وقال بعض السلف إن من الذنوب ذنوبا لا يكثرها إلا الهم في طلب المعيشة فجدوا واجتهدوا في الطلب فإن الرزق فإن الرزاق هو الله الواحد الآن الذي يرزق من يشاء بغير حساب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي احل الطيبات وحرم الخبائث وجعل الكسب الحلال سببا في كفر الدعاء وصلاح القلب وصفاء السريره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالصدق والأمانة ونهى عن الغش والخيانة وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله إن كسب الحلال وطيب المطعم من أسباب صلاح القلوب فصلاح القلوب لا يكون إلا بصلاح المطعم والمشرب ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه لنا أن صلاح الأعداء بصلاح القلوب وصلاح القلوب بصلاح المطعم والمشرب كما في صحيحين عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع به ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله مهارمه ألا وإن في الجسد ملغة إذا سدعت سدح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال ابن حجر رحمه الله فيه تنبيه على تعليم قدر القلب والحث على صلاحه والإشارة إلى أن للإبل الكثير أثرا فيه عباد الله إن كسب الحلال والدين المنام من أسباب الحياة الطيبة المطمئنة والسعادة في الدنيا والآخرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانتي وصرف حديثي وحسن خليقة وعفة في تهمة رواه أحمد قال حذيفة المراشي رحمه الله جماع الخير بحرفين إلا القدر وإخلاص العمل لله وكسب الحلال من أسباب القناعة وزن النفس ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس أي حقيقة الغنى أن يستغني العبد بما أوتي قل أو كثر وأن يقنع بما قسم الله له ويرجى بما أعداه الله فيعيش سيدا هانئا النفس مطمئن القلب يعلم ما قسمه الله لن له لن يمنعه مانع من الخلق وأن ما منعه إياه لن يحصله ولو بذل أشد الجهود قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو كف تمرة وشربة ماء وذل خباء وكل من فتح عليك من الدنيا شيء ازداد نفسك به كعبا ورد بما كتب الله تعالى والقناعة سبب في البركة وسعة في الرزق جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما عدا فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرجع لم يبارك له رواه أحمد والحاكم عباد الله إن كسب الحلال ودين المعكل من أسباب صلاح الأبناء ومن أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب قبول العمل وفي الحديث والذي نفس محمد بيده إن العبد ليكذف ليكذف لقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نبت لهمه من السوج والربا فالنار أولى به وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام وسأل رجل سفيان الثوري عن فضل الصف الأول فقال انظر كثرتك التي تأكل من أين تأكلها وقم بالصف الأخير وكأنه رأى من الرجل استهارة بهذا الأمر فأحب أن ينبه إليه لأنه أعم مما سأل عنه عباد الله إن كسب الحلال وجيب المنعم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وعمل الناس بوائكه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال وسيكون في قرون بعدي رواه الترمذي والحاكم عباد الله إن كسب الحرام فهو من أسباب العذاب في الآخرة ففي صحيح البخاري عن قولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخولون في مال الله بغير حق ولهم النار يوم القيامة وعن كعب بن عجلة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يربو لهم النبت من سوء إلا كانت النار أولى به رواه الترمذي فيجب علينا كمسلمين أن نتوب إلى الله تعالى ونستغفره وأن نتقي ونخشى وأن نتوكل عليه ونتفرق له في العبادة سبحانه وأن نسل أرحامنا وأن ننفق أموالنا في سبيل الله وأن نتصدق على الفقراء والضعفاء والمعتادين وأن نتابع الحج والعمرة إذا استطعنا فهذه بعض أسباب الجالية للرزق الحلال والكسب الطيب ولا تنسوا الدعاء فإنه ملك العبادة بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم ارزقنا الحلال الطيب المبارك اللهم جنبنا الحرام وأسبابه والمال الخبيث ومداخله اللهم دين أموالنا وأرزاقنا واجعل مطعمنا ومشربنا من الحلال وبارك لنا فيما رزقتنا وكفئنا بما أتيتنا اللهم ارزقنا الكسب الطيب والعمل الصالح والنية الخالصة واجعل إيماننا في قلوبنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار وسيرنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين يا عزيز يا جبار يا متقي يا قهار يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار اللهم اصلح اهوالنا واهوال المسلمين وهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والاعمال لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت انك على كل شيء قدير اللهم اخرجنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن نبتال بساتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما اوليتنا من نعم والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في ايادك وادوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال لكم إلى صلاتكم يرحمكم